الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سب جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
خالدين فيها خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki da ya gama bayani a gwargwadon abin da ya yi nufin yin bayani a wannan suran akan abin da ya gudana na manzancin annabi Musa da kuma yadda ya tafiyar da jama'an shi Allah madaukakin sarki sai ya ce kazalika kaman haka nan fa kaman yadda muka kissanta maka kissan annabi Musa din nan to haka nan na qusu alayka muke kissantawa gare ka min anba'i ma qad sabaqa na labaran waɗanda suka wuce suka rigaya to wannan kuma kissantawan yana da ainihin tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar rarrashi ne idan wayannan kaburan suna yi maka to bari ka ji abin da ya faru da annabawa manzanni da suka zo gabanninka kaga wannan zai zamo kamar rarrashi kwanciyar hankali tasliya gare ka saboda a kullum idan abu ya samu mutum in ana so a kwantar mar da hankali za a iya kamar misalan irin wannan abin da ya faru da kuma ƙarshe ga abin da ya zo ya zama kaga sai mutum ya samu kwanciyar hankali yanzu misali a ce mutum wani cuta ya same shi wani abu da ake ganin kawan ba za a rayu ba sai ka zo gaishe shi ka ce ayya wannan cutan yare ai karka damu wani ma a garinmu ya yi irin wannan da aka yi kaza yanzu yana nan karo ya tashi yana tafiya kaga za ka kara mar karfin gwiwa da can yana ganin wannan abun matsala ne to ashe abun ba ma sabon abu bane ya faru an yi kaza an yi kaza duk wannan ba matsala to kaga zai zamo rarrashi zai zamo kwanciyar hankali gare shi to wayannan kafiran makkan da suke kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan sai Allah yake kissanta musu abubuwan da yake faruwa tsakanin annabawa manzanni da Allah ya aiko da yadda suka tabiyar da kuma kuma ƙarshen lamarin yadda ya zo ya zama kaga wannan zai zamo lallashi kenan sannan kuma su ma in ba su daina ba zai zamo ainihin gargaɗi gare su na abin da ya samu wa'ancan shi zai zo ya same su shine yace na qussu alayka min anba'i ma qad sabab haka nan muke ainihin kissanta maka labaran wayanda suka wuce wa qad atainaka min ladunna zikira Allah yace kuma ai wa kana hakika atainaka mun zai ce maka mun baka zikiran ambato shine alqur'ani min ladunna daga wajenmu wannan alqur'anin Allah ya ce mun baka shine daga wajenmu shi ku alqur'ani a komin taurin kan mutum dole ne ƙarshe ya ainihin miƙa wuya ya tabbatar da ƙur'anin nan daga Allah ne tunda in daga mutum ne farko za a ce to kai ma ai mutum ne ka kawo kamar shi kashi a to an yi ban yi karatu bai mu ce to gaje ka masu karatun su ka kamar shi kuma shi din wanda ya kawo karatun yayi ba shi da malami kuma bai taba fita wani gari ba balle a ce wani gari ya je koyo sannan a cikin garin bai taba ziyartar wani malami balle a ce malamin ne ya koya mar ba kuma ba taba ganin wasu malamai suna zuwa gurin shi ba sannan kuma yake faɗan abin da a zamanin da fisahan ita ce take ja a lokacin da manzo Allah ya zo da alkurani a lokacin ai lokaci ne na jahiliya ko yanzu akwai irin su shu'ara'ul jahiliya ba za a ga maganganu ne na azanci har ana in shekara ta yi akwai kasuwar da za a je a haɗu a ci kasuwa na shekara na ainihin fisaha to a wannan zamanin qur'anin ya zo kuma aka yi shela tun da ku masu fisaha ne ga wani magana ya zo kuma maganan nan ba wani harshe bane da larabci ne kuma larabcin nan mai fisaha wanda dukkan ka'idojin larabci ya hada wanda in ka zo ana karantawa sai ka ji kaman hira ake da kai amma kuma an aka juya aka ce ka kawo kaman shi duk abin da ka kawo sai ka ga nakan shirme ne kai da kanka za ka yi wa kanka hukuncin cewa ba irin wannan bane kaga kenan qur'ani kasancewan Qur'anin ma mujiza ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ko duk abin da yake cikin Qur'anin mujiza ne yanzu ba gashi labarai ake bayarwa ba wayannan labaran tun da suka faru suke ta yaduwa ake ta saka su ake ta saka su karere suna ta shiga cikin su ana ta shiga ana ta shiga ka san labari yanzu haka ko abin da ya faru muna yara ne yanzu idan yaran da suka taso a bayan mu suka zo suna bada labari suna faɗa ya kaji sun kakkara abubuwa da yawa yanzu ko faɗe-faɗen da ya faru na bayan nan idan yaro ya tashi ya ji labari ya zo yana bada labari ni dan Maiduguri ne an yi ka kana ji sai ka ji akwai kare da yake yawa saboda me saboda labari ya ji to sai an shekara dubbai sai manzo Allah ya zo ya ce ku zo ku zo ga labarin na gaskiya yawa waka zalika na menene nanu na qussu alayka na ba'un bil haqqi sai ya ce ga labarin gaskiyan kuma ana karantawa idan aka faɗa duk wanda ya ji sai ya ji ashe wannan shine gaskiyan abin sauran abubuwa ashe duk shiri ta da shirme ne to a ina ya koyo bai taba zuwa wajen malaman su ba bai taba bayin gari ba ba taba ganin wani malami ya zo ya ziyarce shi ba a ina ya koya a ina ya sani kaga wannan kadai ya isa ya zamo ainihin mu'jiza kuma ya isa ya tabbatar da cewa daga Allah ne Allah ne yake sanar da shi na'am shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙar'ate na kamilladun na zikira kuma hakika mun baka zikiran wannan alƙur'ani milladun na daga wajenmu muka baka duk wanda ya yi musun ba daga wajenmu ba ne to shi ya ƙirƙiro ina ka ba suna cewa sa'idul awwalina suna cewa shi ya ƙirƙiro shi kaza ba Allah ya ce to yanzu abin da za a yi kuma ai larabawa ne kuma fasiye ne fatu bi ashiri suwarin ko yace ku zo ko da sura goma ne ko surorin ko da kanana irin su inna da irin su al-asr ku kawo ya gagara kai kari yace fatu bi suratin sura ɗaya ma ya gagara ƙarshe Allah yace kai ka gaya musu su yi hakuri kar su bata lokacin su kullu inijtamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al-qur'ani ce la yatuna bi misli aljannin nan da mutane ba bai ce na wannan zamanin ba duk aljanu da mutane tun daga zamanin mutanen farko har ila yau kyamati a taru a yi taron karawa juna ilimi a ce za a yi wani littafi kamar qur'ani Allah ya ce la tuna bisili ba za su iya ba kawai kuma wannan abin ayar nan ta sauka ya wuce shekara 1400 har yanzu ba a yi irin shi din ba kuma ba jarabawa ne ba ba ana yin ana jarabawan ana kokarin ana kaza ana kaza amma kuma ya gagara duk lokacin da za a jarraban wanda zai jarraban yana tashi da ana ganin mai fisa ne ai ya iya shi zai iya daga ya fara kuma zai gan shi a shi wani dolo ne wawa ne bai masa abin da yake ba sai ga ya zama abin dariya yanzu ka musailama ba shi ake mudikatu musailama ba abubuwan da ya kara wa qur'anin kasancewa da ai fasihi ne tsabar fisa da jan kwakwalwarsa ne ma har yake ganin zai iya yin kaman Qur'anin amma yana bude baki sai aka fara dariya har ma abubuwan da yake faɗan sai a ce mudhikatu musailama abubuwan dariya na musailama saboda haka ba wanda zai iya ja da ainihin alqur'ani aha wa qad atayna ka min ladunna zikra haqiqa mun baka ainihin zikiran alqur'ani min ladunna daga wajenmu kuma kasancewan Qur'ani nan da gojen Allah yake Allah shi zai ainihin kiyaye shi ai daga gani littafi kaman Qur'anin nan a ce mutum du shekarun shi ba su wuce goma ko sha biyar ba a ce ya haddace Qur'anin nan har in ana neman wani hukunci shi zai zai hukunci akan Qur'ani ba don Qur'ani mujiza bane ya isa ba dan Allah ne ya sare shi wala kad yassara alqur'ana lizikri wa ka'isa a ce kawai yau baki daya aka dauke sai ga yaro karami ana zuwa darasu sai ya sa kara ya ce amira yana cewa kuma duk duniyar nan ba a yi ba sai an gyara kuma karantawan yayi ya haddace har ya zo wannan gacin ba dan Allah ne ya sauke ba mutum ya isa ka gani ka je jami'a ka gani gashi nan za ga ana ta ja da an au za a je a kwana ai me me suke so su dan fahimci abin da za a amsa a jarabawa kai kuma sai ka ka rubuta rubin ka wanda bai kai wannan out din wanda ya fi wannan out din sai ka ga ka je ka koma a cikin awa biyu ka haddace haddacewa da gaske ka zo a rike ka karanta shi kuma yazo ga takardan ma ana neman amsar tana ciki a rike cewa da ka san ne yana ta kokari abu ya gagara kuma yayi wajen sati kusan jarabawa yana ta yi a zo ana sata amsa ya shiga da hana yana lekawa yana mai amma ji ya tashi a faɗi saboda me wannan Allah ya sare walakad yassarna alqur'ana lizikri wannan kuma Allah bai lamunce ba saboda haka yake kai ta gumurzin kanka yace wa kad atainaka min ladunna zikra hakika mun baka zikiran wannan alqur'ani min ladunna daga wajen mu muka baka man arada anhu saboda haka duk mutumin da ya kauda kanshi daga qur'anin nan yake imani da shi to fa wannan mutumin ranar tashin kiyama fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra wannan mutumin zai dauko wani babban nauyi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama nauyin na me na ainihin kafirci ba ya kafirce wa qur'ani ba to ranar fa wannan kafircin zai zama masa wani babban nauyi ne wanda ba dan ranar tashin kiyama dukkan nauyin da Allah ya ɗaura wa mutum to za a ba shi ƙarfin ɗaukan sannan kuma iya gwargwadon wahalar wannan ɗaukan za a ɗaura mara. Ka za akwai abin da mutum zai iya ɗauka ba, yanzu misali ka ce mutum ka yi gamo ka kinkimi ɗakin nan ka ɗauko ka kai shi dogon masallaci ai kai ma ka san ba zai iya ba ko ya yi gaman ya kinkima ba zai iya ba to ranar tashin kiyama duk abin da Allah ya ɗaura mutum zai ɗauka dolen shi sai ya ɗauka kuma za a ba shi ƙarfin ɗaukan kuma zai ɗaukan kuma zai sha wahalar ɗaukan ka gani ka ga ba ƙaramin rana ba ne ya zo a hadisi taku ɗaya idan mutum ya ƙara a ba na shi ba ko na makaucin shi ko na layin gwamnati ko na me aka ce yau gashi nan kana gini ka shammaci makaucinka ka kara taku daya manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama za a tattaro kasan bakwai na wannan takun a daura ba kuma sai ka dauka za a baka karfin daukan kuma duk irin wahalan da ake jin an daukan zaka ji a yanzu ba gari laborori suna daukan abin mai nauyi ba ai abin karfi Allah ya ba su na dauka amma suna shan wahalan dauka to Allah zai ba wa mutum karfin daukan sannan kuma ya ɗauka a ɗaura mar wannan wahalar ɗauka haka nan abin zai tafi Allah ya kare mu shine yake fa inna ya hamilu yawmal qiyamati wizra ranan tashin kiyama duk mutumin da ya bijirewa qur'ani to ranan tashin kiyama zai zo yana dauke da wani babban nauyi ha khalidina fi kuma za su dawoma duk wanda suka ki ainihin imani da Qur'ani suka kafirce wa Qur'ani ranar tashin kiyama an daura musu wannan nauyin khalidina fi za su dawwama a cikin wannan nauyin wama wasalahum yawmal qiyamati imla yace kai ranar tashin kiyama wannan nauyin da suka dauka yayi muni a ce yau gashi nan nauyi ne aka daura wa mutum irin nauyi na kafirci na butulcewa Qur'ani sannan kuma a ce wannan nauyin zai dawwama akan mutum ai kaga wannan nauyin yayi nauyi yanzu misali a ce irin wannan buhun shinkafa mai toliya aka ce gashi nan ana lodi ne sai da lebura ya ɗauka sai aka ce za ka riƙe wannan abincin daga hantsi sai an sha ruwa ba za ka sauke ba kaga wannan nauyin ai yayi nauyi balle kuma wayannan fa za su dawwama ne da wannan nauyin gaba ɗaya suna jin nauyin suna da ƙarfin ɗaukan suna shan azaba kuma ba za a daina ba kaga sa'alahum yawmal qiyamati imla kenan wannan abin da suka ɗauka yayi muni ranar tashin kiyama Allah ya kare mu
يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا Allah madaukakin sarki yace yawmal kiyamacin nan da muka ce shine fa yawma yunfaku fi suri ranan da za a yi busa cikin kafo busa na biyu kasan Israfilu yana rike da ainihin da ainihin kahon da zai busa wani fika fi suri fasa yi kaman fi samawati wa fil ardi illa man sha Allah ko sun manu fika fi ukura sai za mu kiyamun yanzurun busa na farko shine gaba ɗaya za a sume a mace busa na biyu ko shine za a tashin kiyama to wannan shine na biyan yace yawma yunfaku fi suri ranan tashin kiyaman nan fa shine ranan da za a yi busa cikin kaho idan aka yi wannan busan wani hashirul mujrimina Allah yace za mu taso masu laifi kafirai yau mai izin a wannan ranar zurkan za a gansu gaba ɗaya idan su ya canza ai ko yanzu idan mutum ya shiga wani matsayi za a ga idan sa gaba ɗaya ya rikice kai daga gani shi ka sai yana cikin matsala to haka nan za a tashe su masu bakin ido masu rikidewan ido idan su gaba ɗaya ya lalace ya canza
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Allah malaukakin sarki ya ce za ka ji tsakaninsu suna ainihin rada suna ɓoye magana suna cewa wai ni kwana nawa aka yi ne a duniyar gaba ɗaya sai su cewa in labistum ai ma labistum sai ka ji suna cewa junansu ai ba ku zauna a duniyan ba ma illa shira sai kwana goma kawai saboda me saboda basifan da suka hango da kuma irin dadewan da za a yi a kiyama in an gwada ya ce to ai zaman da aka yi a duniya dube wuce kwana goma ba ko shekara ɗari mutum ya yi ai shi dama shi daɗi in dai mai wucewa ne sunan shi ba daɗi ba wahala in mai wucewa ne ba wahala ba ne yanzu misali mutum a ce ya shekara arba'in yana cikin daula yana jin daɗi duk komai yana yi sai yau aka sauke shi a wannan daula aka jefa shi a cikin wahala ina wannan daɗin ya zama tarihi ya zama babu kawai haka nan duk wahala in ƙarshen shi daɗi ne to shine in sun ga bakin wahala na ranar tashin kiyama sai su rika cewa ai malam inda bisu illa yawma illa bisu illa ashra ai ba ku zauna wani daɗewa ba a duniya ai ba a zauna a duniya ba illa kaman bai wuce kwana goma ba نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم فريقة إن لبثتم إلا يوما Allah madaukakin sarki yace gashi rada suke yi a junansu amma nanu alamu bima yaquluna yace mu muka fi sanin me suke fada ka san shi shanin Allah duk abin da kake yi din Allah ya fi ka sanin abin kuma kai kanka ma Allah ya fi ka kusanci da kanka yace me wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid kaga hablil warid ai jijiyan yana wuya kaga ma ya fi kusanci da mutum fiye da kanshi kenan gashi suna rada tsakanin su amma Allah yace nanu alamu bima yaquluna ai mu ne muka fi sanin abin da suke fada iz yaqulu amsaluhum har zaka ga wanda yafi mafifici a cikin su mafi adalci zaka dariƙatan wajen tafarki zaka je na cewa ai ku kuna cewa kwana goma illa bisum illa yauma ai ba ku zauna wani dadewa ba bai wuce kwana ɗaya kuka zauna a can ba to haka ne dai za su yi ta ainihin muhawara a tsakanin su saboda ganin ainihin bakin wahalan da suka shiga a can Allah ya kare mu يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka kuma zaka jin kana bada labarin ranar tashin kiyama za su zo su rika tambayan ka suna tambayan ka anil jibali daga duwatsu wai ranar tashin kiyama wayannan manyan duwatsun ya za yi da su Allah ya ce fa kul ka gaya musu yansifu rabbi nasfa ubangiji na zai nike wannan duwatsun nasfan nikewa duwatsun nan gaba ɗaya za su zamo kamar yashi gaba ɗaya za a nike su a baza su gaba ɗaya zaka ga babu wani zancen dutse mhm فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah madaukakin sarki yace ranar tashin kiyama fa yazaruha zai bar wannan duwatsun zai bar ƙasa bayan an nike duwatsu za ta zamo ka'an fili kaman fago sabsaban wanda yake madaidaici ba tudu ba kwari ba wani gangare ba ainihin hawa la tarabiya i wajen wala amta ba za ka ga wani kwari ba wala amta kuma ba za ka ga tudu wafiya a cikin ƙasa ranan gaba ɗaya ainihin komai za a girgije shi a kamar yanzu misali mace ce take tankade in ta gama tankade idan ta buga abin ainihin daron ai za a ga garin ya girgije ya zama daya to haka nan duwatsu da me gaba ɗaya za a nike komai Allah ya ce ba za ka ga wani tudu ko kwari ba za a ga gaba ɗaya fili ne يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له مم.
وخشئت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا yau mai zin a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya ce in Allah ya yi kira yattabi'una da'iya za su bi mai kira zuwa ga Allah shine mala'ika Israfilu idan yayi busa sai ka ji ya ce halumu ila ardir rahman halumu ila ardir rahman Allah yana kiran ku gaba daya kowa ya zo to a wannan ranar zaka ga suna bin mai wannan kiran ranar dole ne bi la iwajala babu bauɗewa gare shi babu nokewa babu sablewa ko mutum a ce wani ya ɓuya ko wani ya noke ko wani a nan duniya ne an aiko manzanni kun kibi malamai sun yi wazi kun ce ƙarya ne kaza kun ce kaza to a wannan ranar ba wanda ya isa ya noke ba wanda ya isa ya bauɗe ba wanda ya isa ya ce ba zai je ba la iwaja lahu babu ainihin karkata lahu ga shi ainihin wanda ya zo ya kiran dole ne a bi shi waka shatil aswatu kuma ranan ne zaka ji muryoyi gaba ɗaya sun nutsa ba zaka ji muryan kawa ba gaba ɗaya an nutsa dan mai jin rahmani saboda Allah mai rahama ranan gaba ɗaya kowa ya mika kai kowa ya risina kowa ya ainihin zubar da kaca fala tasmau illa hamsa ba za ka ji komai ba sai takun mutane kawai kaga yanzu misali a ce gari ya yi dare irin kamar karfe biyun dare ko ukun dare din nan ai za ka ji gari ya yi shiru ko sai aka ce ga wasu nan tawaga ko sun je wani unguwa suna zuwa in suna tafiya ai kawai takun takalmin za ka ji tab tab tab har za ka ji mutum yana wallahi ni ma jiya na ji taku amma lokaci ai ba murya to haka nan a wannan ranar gaba ɗaya fala tasma'u ba za ka ji muryan kowa ba illa hamsa sai wannan takun kawai banda taku ba za ka ji komai ba saboda a ranar ne fa Allah zai tashi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya tun daga annabi Adamu har zuwa mutum na ƙarshe gaba ɗaya Allah zai aiko ya ce yana kira a zo a yi wannan taron ai kaga gaba ɗaya za ta ho to a wannan lokacin kuma kowa muryarsa shiru wa kashatil amanu wa kashatil aswatil ramani muryoyi gaba ɗaya sun nutsa saboda ubangiji mai rama sannan a wannan ranan shine fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji wani murya ba sai dai taku kawai wanda wannan takun ba za ka ji wani murya ya daga ba
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا to fa Allah madaukakin sarki yace yauma izin wannan fa duk yana irgo mana ranar tashin kiyama ne kuma duk wannan abubuwan da ake faɗa fa ɗayan biyu ne bishara ne ga muminai gargadi ga kafirai sannan kuma gargadin ana gargadan duk mutumin da yake nan duniya yake aikata mummunan aiki in an gaya mar jaza'in wannan mummunan aikin ma'anarta shine ya zo ya tuba tunda akwai kofar tuban in ya tuba ya zama na kirki ya bar wannan mummunan hanyar da zai kai shi zuwa ga wannan halakan ya zo ya bi kyakkyawan hanyar da zai kai shi zuwa ga tsira shi alkur'ani dama kullun wa'azi ne kullun wa'azi ne shine yace a wannan ranar yau mai zin la tanfau shafatu a wannan ranan la tanfau shafatu ceto baya amfani ga kowa ba suna cewa ma na abuduhu illa li yuqaribuna ila Allah zulfa ba wai suke cewa gumakan ba sa bauta mu sai dai za su kusantar da su ga Allah ranan tashin kiyama su ne za su je su cece su a wajen Allah ba to Allah ya ce to a wannan ranan fa ceto ba zai amfani ba yau mai zin la tanfau shafatu rana ne wanda ceto ba ta amfani illa man azina lahu rahmanu sai wanda ubangiji yayi masa izini na a cece shi ko yayi izini shi yayi ceto din a ranan Allah zai izini tun daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shafatul uzma haka nan ceto zai zo bayan Allah za a yi ta ceto amma fa ba wanda yayi sai wannan ceton sai da izini in ba izini baka isa ba wa rabiya lahu qawla kuma Allah ya yarje mishi ainihin fadi a nan duniya Allah ya sa ya fadi wannan kalma na la ilaha illallah dan dama shine kadai sharadin ceton ba wanda ya isa ya ceci mutumin da bai je da wannan kalman ba dan tun anan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ko yace in ji an yi shirka mutum bai je da wannan kalman ba to kawai ma ai hakuri Allah ba zai gafarta mar ba amma me gaban waya bifiru ma duna zalika liman yasha saboda haka duk mutumin da yaje da wannan yarjejjen kauli din to zai iya samun ceto za a cece shi kan a shiga wuta ko kuma a cece shi bayan ya shiga wuta an kona shi Allah ya kare mu
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما sannan Allah madaukakin sarki ya alamu yana sane da ma baina aidihim abin da yake gaban su na al'amuran lahira ranar tashin kiyama Allah yana sane da duk abin da zai faru gaba daya abin da yake gaban jama'a gaba daya Allah yana sane da shi wa ma kalbuhum da kuma abin da suka baro a bayan aikin su na duniya gaba ɗaya Allah yana sane da shi dama ai abin kaddara ne na ubangiji aikin da kuka yi na duniya ma ai wallahu khalaqakum wa ta'maluna Allah ya san abin da kuka yi ya san suwaye na gari ya san suwaye na banza ya san suwaye yan wuta ya san suwaye yan aljanna ya san abin da yan wuta suke za su shiga wuta ya san abin da yan aljanna suke za su shiga aljanna kaga ya lau ma baina aidin wa ma kalfahum kenan ya san abin da suka baro sannan ya san abin da suka fuskanta kuma saboda kawai fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'iri saboda kowa Allah ya sa abin da ya cancanta da shi mhm وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلا yace kuma wala yuhibuna bihi ilma haka ne ba to su Allah ya san kowa ya san kowa abin da ya baro a baya na ainihin duniya sannan ya san abin da ya tinkara na lahira sannan kuma wala yuhiduna bihi ilma gaba daya dukkan ainihin bayi ba wanda ya kewaye sani ga ubangiji kowa ya san Allah ne gurgudan sanin shi amma ba wanda aka ce ai ihada da sanin Allah shi sani daban ihada da sani daban idan aka ce sani misali sanin mutum yau din nan a ce mutumin nan ka taba ganin shi kun dai wani yar mu'amala ko na ciniki ko kun dan zauna guri dai kun sha ti ko wani abu ka san shi kana ganin hoton shi a Facebook za a ce wannan ai na san shi mun taba haduwa a guri kaza kuma da gaske ka san shi wani ko zai ce wannan ai abokin mu ne tare muka taso wannan zai ce amma sani na hakika dindindin ka san shi ciki da bai wannan kaga ai ba karamin abu bane to kowa ya san Allah gurgudan irin sani in wanda ya san Allah ne amma ba wanda ya kewaye sanin Allah gaba daya wannan babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi matsayin shari'a ga Allah lokacin da yayi Isra'i da Miraji annabi Musa kam shi matsayin shi ma da ya nemi ya ga Allah din ya ga zakin Allah ai cewa ilan tarani ko rabbi arini anzuri ilaika da ya je miƙati saboda an kai shi matsayin da yana jin murya sai kuma yake so ya samu taraki ya ce ya ubangiji ni fa yau ina so in ganka ya ce kai musa lan tarani kaga ya kawo shi da lan kaga lan harfun nasibin wasu kibalin ko harfi ne nasiba da kuma har gaba duk abin da aka ce lan to har abada ba zai yi ba ya ce lan tarani musa matsayinka bai kai ka ganni ba yace amma bari ka ji jarabawa walakin unzur ila jabali Allah yace ga nan wannan katon dutsen ka san je duk jikin mutum bai kai jikin dutse ba ko ka san doriyan da dutse zai yi mutum ba zai iya yin wannan doriyan ba sai Allah ya masa imtihani da wannan yace to amma tunda ka ce kana so ka ganni unzur ila jabali dubi dutsen nan sai Allah ya tajalli a dutsen da yace ka dubi dutsen idan har ya yiwu ka kalli dutsen ka kalli abin da ya faru da dutsen yake fa saboda rani ba gani na kake so kai ba kalli dutsen nan in ganin dutsen nan ya yiwu gare ka ba abin da ya same ka fa saboda rani me ya faru falan ma tajalla li jabali yayin da Allah ya tajalli idan ba ka ce tajalli fa kawai dan wani abu ne dan walka da Allah ya tajalli da dutsen dutsen kanshi sai ya narke kawai dutsen yayi me yayi falan ma ta jallali jawani ya Allah dakkan sai Allah ya mai da dutsen kawai zama gari wa karra Musa sai kar Musa kuma ya fadi ya suma to kaga ba zai iya ba kenan to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi matsayin shi da yayi Isra'i da Miraji shi kuma ya kai matsayin da har ya ga zati dan to amma shi ma dai iya ganin zatin na iya gurgurdan abinda aka ainihin kebe mar to haka nan amma ba wanda yayi ihada da sanin Allah shine yace wala yuhiduna bihi ilma ba su ainihin kewaye ilimi bihi da Ubangiji, ma'ana ba wanda ya san hakikanin Ubangiji sai Allah, ai har ilimin Allah ma yana cewa la yu'minu bi shay'in min ilmihi. Ilimin Allah ma ba wanda yake hada shi shi ya san komai illa bima sha kawai. Yace wa ma utitum min ilmi illa qalila. Ba abin da aka ba ku na ilimi sai dan kadan. To haka nan abin yake tafiya Allah ya taimake mu. Wa anatiruju wa anatiruju lillahi alqayyum Allah madaukakin sarki ya ce ranar tashin kiyama a ranar ne za ka ga wa'anatil wujuhu fuskoki gaba ɗaya sun kaskanta lilhayyil qayyumi ga ubangiji fuskoki gaba ɗaya za su kaskanta ga ubangiji ranar ba wani mai daga kai ba wani mai daga fuska ba wani mai daga karan hanci gaba ɗaya kowa ya sun kuyar da kai ai ko yanzu ne aka ce an zo wani babba ne wanda kuma shi a ranar dama ya ce yau bincike za a yi duk wani mai laifi za a kore shi a cikin ofis ɗin nan ya zo kuma dama ce kamar yanzu misali a ce gwamnan gari ya faɗo ma'aikata yace kuma za a yi bincike duk wanda aka ɗan ga alama kawai yau kora ne ranar rai ya ɓaci kaga kowa kan shi yana ƙasa kowa ba za ku yi haɗe da shi ba to wa na tuluju lil hayyul qayyum ranan shine ma za ka ji suna cewa duk annabin da aka je aka ce ceto zai ce a'a yau ubangiji yayi fushin da bai taɓa yin fushi irin na ranan ba ya ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake to a wannan ranan ne wa na tuluju za ka yi fuskoki gaba ɗaya sun kaskanta kowa ya sauke kai lil hayyul qayyumi ga ubangiji rayi waƙar kaba man hamala zulma Allah madaukakin sai ya ce waƙar haƙiƙa man hamala zulma duk mutumin da ya ɗauko zalunci a wannan ranan to fa wannan mutumin haƙiƙa kaba ya yi rukushi ya taɓe wanda ya ɗauko zalunci in ma zalunci tsakanin shi da Allah ya yi shirka ya tare ta wani ga Allah tunda duk mutumin da ya ce ga wani abun bauta ba Allah ba to kaga ya zalunci ubangiji Allah shi ya halicce shi kuma ya halicce shi nan dan ya bauta mar ya halicce shi a babu shi bawan Allah ne sannan ya zo ya dauki wannan haƙƙin Allah ya ba wani to kaga wa karka ba ranan ya je da shirka ya tafi haka nan mutumin da ya je da zalincin mutane ma ya zalunci mutane ya je shi ma ya shiga cikin tabewa saboda me saboda idan an je ranan tashin kiyama fa idan ka zalunci wani to a ranar wajen biyan wannan zaluncin babu farin kuɗi babu roƙo babu komai illa abin da kake da shi ne na ainihin lada za a ɗiba a sallame su da shi idan ma ladan naka ya ƙare sallama bai ƙare ba za a ɗebo zunubin su ne a ɗibiya ma to kaga wa ƙarƙa ba kenan mutum ya riga ya tafi saboda haka zalunci ba ƙaramin abu bane mu kiyaye zalunci
أها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما الله مدوكاkin sarki yace amma fa man ya'mal min as-salihati da abuwan tsoron nan da kuke ji ai ga azzalimai ne da kafirai da wanda ba su yi aiki mai kyau ba wa man ya'mal min as-salihati duk mutumin da ya aikata kyawawan aiki sannan kuma wa huwa muminin shine sharadin ya aikata aiki mai kyau kuma shi mumini ne yanzu misali ba muna ganin kafirai suna gina makaranta suna kyauta suna sadaka suna me to ba zai musu amfani ba saboda me saboda ba imani imani shine sharadin idan baka da imanin ko kai aikin aikin ba zai ma amfani ba yanzu misali an ɗebi ma'aikata ne ake so za su yi sharan kwatami aka ce duk ma'aikacin da aka ɗauka a wata za a biya shi dubu ɗari biyu gashi nan kowa ya zo da takardun shi an ɗauki sunan shi an duba takardun shi yayi komai an ɗauke shi gashi ba aikin kwatami ne kai kuma zai ka zo a aiki ne za a yi to wannan aiki ai mu mun iya ni ma daga can zuwa can zan yi kawai ka shiga ka kwashe ai kai aikin amma me sharadin babu sharadin abin da aka zo na ɗauka ɗin da sunan da komai babu sai aka zo biya kana zuwa za a ce ina sunanka ina fayil ɗinka ina mai babu wannan aikin ba zai ma amfani ba saboda haka mun yi amal min saliyat duk mutumin da ya aikata kyakkyawan aiki Allah ya ce wa huwa mu'minun amma fa idan yayi imani da Allah ɗin yayi imani da Allah ya cika sharaɗin imani sannan ya aiki to wannan mutumin fa la ya khafu zulman ba zai ji tsoron zalunci ba ranar tashin kiyama ba za a zalunce shi abin da bai ba na mummuna a ce yayi ba wala haduma kuma ba zai ji tsoron tawaya ba ba zai wani aiki mai kyau sannan kuma a ce wai an tauye mar ba biya shi ladan aikin sa ba shi shanin Allah Allah ya fi kowa adalci tunda Allah ya yi alƙawarin in kai wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu to ba zai yiwu ba kai sharri ba Allah ya ce kai ba ba zai yiwu kuma kai wani alheri Allah ya tauye ma ba in ba a ƙara ma alheri ba to za a baka cip abin da kai kuma duk abin da kaji an ce kai na laifi kai ne kai ba a zalunce ka ba saboda haka in dai mutum ya aiki mai kyau to ba zai ji tsoron zalunci ko ya ji tsoron tawaya ba ai an ce wani sahabi ya ce ya rasulullahi ni fa ina da tambayoyi kamun izini annabi ya ce bismillah sai ya ce ni kam Allah ne ya aiko duka da sallah biyar dinnan da muke yi eh yace to banda wa'annan sallah biyar din akwai wani salloli sai yace a illa an tadawa sai dai idan zaka yi nafila yace la azidu wala unqus ni dai zan yi biyar din amma bazan karawa bazan rage ba ya faɗi zakka zakkan nan Allah ne manzo Allah yace wallahi Allah ne yace ai yace to banda zakka ko na ba yace illa an tadawa sai dai zaka yi yace la azidu wala unqus haka ya faɗi rukunnan musulunci nan gaba daya yace to ni dai zan yi daidai yadda aka ce amma bazan kara komai ba ai yana tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afla in sadaka yace kun ga wannan mutum mutumin in dai abin da ya faɗa gaskiya ne ya rabanta ko banza dai aljannar kan dole za a shiga da shi sai dai kuma an shiga matsayi matsayi ya bambanta amma ko ma da ya inda ka shiga aljanna ai ka rabanta yawwa shi ne aha وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرقنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدف لهم ذكرا Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika haka nan dai kamar yadda muke kissanta matuka labaran mutanen da suka wuce haka nan anzalnahu muka saukar da wannan alqur'anin qur'anan arabiyyan qur'ani da larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne sai Allah ya saukar da alqur'anin da harcen shi saboda ya ji dadin yin wa'azi da alqur'anin sanda wanda sannan kuma wanda ya tinkara a wannan lokacin dukkan su larabawa ne Allah ya ce wasarrabna fi min alwaidi sannan muka yi ta maimaita narko zaka ji an ce wanda yayi kaza za a turmuza shi a fuska zai yi kaza zai dauki nauyi zai ba ana ta faɗan abubuwa na ainihin alkawarin narko ba Allah ya ce to wayannan fa duk muna faɗa ne la'allahum yattaquna saboda su ji tsoron Allah su daina wannan mummunan aikin su zo su aikata kyakkyawan aiki a tafiya daidai da su shi yasa ake faɗan wa'annan abubuwa na azaba na lahira din aw yuhdisu lahum zikra ko kuma ya farar musu da ainihin tuna Allah da kuma tsoron Allah ya zama musu wa'azi lahum gare su shi yasa ake yi shi yasa yake cewa fa zakkir inna fa ati zikra wani waje yake cewa fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina duk lokacin da aka faɗa in abin na azaba ne zaka ga mumini ya ƙara tsoron Allah idan abin na ainihin alheri ne za ga mumini ya ƙara ainihin kaunan wannan abin sai ya zama yana bainal kaufi war raja aha فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما wala tajal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu Allah madaukakin sarki ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wala ta'jal karkai gaggawa bil qur'ani da karanta alqur'anin nan da jibril ya zo maka da shi min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kafin a gama ainihin wayin shi gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da malaika jibrilu in ya kawo wahayi yana karantawa sai annabi ya rika bin shi suna karantawa kamar yanzu misali in kana karantar da dalibi ai ya kamata in aya aya ne in ka faɗi ayan in ka gama shi ma sai ya faɗa sai ka ji ba to shi sai ya zama jibrilu yana faɗa inda ya faɗa sai annabi ya rika bin shi yana faɗa Allah ya ce a kar kai haka ba kana tsoron wai kar ka mance bane ko kuma kana tsoron kai kokari ka haddace kar ya kubuce maka Allah yace ai mu mun dauki nauyin karantar da kai falatan sa yace sanuquri uka falatan sa saboda haka karka damu kanka da wannan yawa a wani waje kuma yake cewa wala ta'jal bil imani bil lisani yawa ta'jal bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu in kokarin ka haddace shi ne Allah yace karka damu mun dauki nauyin tara maka shi din haddan ba matsala bane sannan kuma in ka haddace tsoron mantuwa duk ba matsala bane Allah ya lamunce shi yasa malamai suke cewa dama me yasa ake koyon rubutu da karatu kazan shi manzo Allah ummi ne shi bai san rubutu ba bai san karatu ba to dama me yasa ake iya koyon rubutu da karatu ba dan ka rubuta abin dan karka mance sannan ka koyi karatu dan ka koma ka haddace ba to shi Allah ya lamunce war biyin gaba daya shi abin da ya karantan ba zai mance ba to me amfanin ainihin yawan karatu sannan kuma shi duk abin da ya zo za a gaya masa din an lamunce mar hadda ana faɗa mar so ya haddace to me amfanin ko saboda haka shi manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ba ruwan shi da wannan harkar an ce lokacin da aka zo sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina an samu shekaru da yawa sahabbai kowa yana shaukin aje ainihin gida tunda maka shine gida sai kuma manzo Allah yayi mafarki akan cewa an jefa an yi umra sahabbai ana ta murna ana ta murna har shikenan aka ce to ai sai a tafi aka dungumo aka taho kafirai suka fito suka ce ba za a shiga garin nan ba a wannan karan rikici yayi rikici karshe ne aka zo aka ce to a zo a rubuta sulhu wannan rubutun sulhun kuma za ku faɗi abin da kuke so mu ma faɗi abin da muke so sai a rubuta a matsayin sulhu to a wannan sulhun da aka zo rubutawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali shine mai rubutun sai ya ce ka rubuta min Muhammadin Rasulillah a bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin Rasulillah sai suka ce wannan arrahmani da arrahimi din suka ce su ba san shi ba goge kawai a rubuta bismika Allahumma shi suka sani eh wai zaki lamu wai zaki lamu bai usjudu lirrahmani alwamar rahman suka ce su san waye rahman waye rahimu ba to sannan kuma wannan min muhammadin rasulillah suka ce a goge rasulillah da mun san rasulillah ne zamu jara kai min muhammad bin abdullahi za rubuta shikenan annabi yace aliyu yace goge rasulullahi din yace ya rasulullahi da hannuna in goge rasulullahi annabi yace ka goge yace ya rasulullahi gaskiya sai yace nuna mun gurin annabi bai san ina ne gurin ba ce nuna mun gurin sai da nuna wa daidai gurin sai annabi ya sa hannun shi mai albarka ya goge iya gurin saboda me saboda shi harkar rubutu da karatu ba harkar sa bace aha yace me yace wala ta jalbil qur'ani karka yi gaggawa da karanta wahayin da aka zo maka da shi min qabli an yuqda ilayka wayu kafin a gama maka wahayin ka bari sai ya gama sannan sai ka karanta kai dai kullun ka rika addu'an wa qur rabbi zidni ilma ya ubangiji ka kara min ilimi sai ka zamo ana kawo ma wahayin kuma kullun ilimin ka yana kara karuwa alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana insha Allah jibi dai zamu rufe karatun mu sai sa shekara mai zuwa in Allah ya kai mu Allah ya sa mu dace akwai tambaya mhm
mai tambaya ne yana cewa yana azumi na'am sai boko ya rinjaye shi mogas yawa ba mokos ake cewa mogas ko ko mokos ne abu da mogas ba yawa ya rinjaye shi eh to sai ya amsa ya sai abin da ya zo ya dami shi sai ya amsa amai amai ko magos magos ba ba amai bane ko magos din wato wani kwarnafi ne yake tasowa zaka ji kaman amai amai amma kuma baya zuwa harshe ai in ya riga ya mutu harshe kuma ya zama amai to yanzu shi me matsalar sa na mutum halin da yana so yana ji wato shi amai idan dai mutum ba da gangan ya kakafo shi yayi ba baya karya azumi sannan shi magos in dai ba mutum ya zo mar kan harshe ne sannan da gangan ya miyar ba baya karya azumi magos baya karya azumi sannan amai ma baya karya azumi amai wanda ya rinjayi mutum ko ko mutum ya rasa yadda zai dole ne sai ya aman sai ya aman in je bai mai da komai a aman ba baya karya azumi amai mai karya azumi aman da da gangan mutum ya je bakin shi ya bushe makogaro mai yace bari ya dan yi amai dan ya ji dama dama to yanzu wannan ya karya azumi na'am yawwa Ah, sai kuma mai tambaya yana cewa mm.
shin daren saba wa ishirin Mm.
shi ne tabbas daren ne da tsarkari domin mutane idan suka yi ah, na na fi zula a wannan Eh.
lokaci kamar babu sun zama gaskiya ba tabbas daren saba ashirin dai shine daren da aka fi aka fi sa ainihin zaton lailatul qadri yana wannan daren saboda kasancewan ainihin akwai hadisai wanda suka nuna a nemi daren a nemi lailatul qadri a daren saba wa ashirin Na'am.
ki an fi dai sa ainihin zaton shine amma ba tabbas kuma akwai ma kaulin da ya nuna lailatul qadri yana caccanzawa daga dare zuwa dare na'am sai dai kawai an fi sa zaton a goman ƙarshe ne a goman ƙarshen ma an fi zaton shi a daren isa ba shirin amma kan lailatul qadri yana watan ramadana wannan ba shakku Na'am.
lailatul qadri yana watan ramadana wannan ba shakku saboda haka zancen ma ka ce wai zaka je kiyamul laili zaka daidaici saboda shirin ba tabbas bane in ka yi sa'a ka dace da lailatul qadri duk da haka wanda suka yi sauran ranakun sun fika tunda ka yi lailatul qadrin baka yi sauran ba in aka zo biya kai iya na lailatul qadrin za a baka su kuma za a ba su jinnar ramadanan gaba ɗaya me riban ka saboda kawai shi ne wannan daren mutum ya ƙara ainihin himma saboda ana ganin wannan ɗin shi ne ya ƙara himma amma kar ya keɓe ya cewa iya wannan zai yi ba cin riba ba ne yin haka ɗin.
na'am Ah, mai tambaya yana cewa ah, mutum ne wanda matsala ya shiga tsakanin su in yi masa sallama baya Tsakanin su da wa da matar shi ko da ɗan shi ko da wa.
yake ka ka shirya wani dan wansa ne.
O shi da wani ɗan uwan shi musulmi matsala ya shiga tsakanin su.
in ya masa sallama baya karɓar Shi wancan ɗin baya amsawa amma shi yana yin sallama to ayin yayi sallama ya fita. Eh duk mutumin da kuka samu matsala da shi sai ka zo kamar sallama ko ya amsa ko kar ya amsa kai din in je kai sallaman ka sauke nauyinka eh musafa ma ba dole bane amma sallama kan dole ne ku yi wa juna sallama in kamar sallama ya amsa shi kenan in yake amsawa kai kai abin da yake wajibi a kanka ka fita lauyin ya koma kan shi Allah kare a shi wannan shi ma mai tambaya yace su a ƙauye suke a lokacin suna bulaguro sai motar su ta bashi a ƙauye suke bulaguro ko su ƴan ƙauye ne ƙauye ne su ƴan ƙauye ne to suna bulaguron a wani ƙauye ko a wani mai a wani ƙauye suka tsaya a jeji oho eh sun tashi sun tsaya a jeji yawa ehe sai kuma ba ruwa ehe ba samu ba Eh.
shi ne sai wani ya ce musu aikin da lokacin sallah ya yi- mai mai sallah eh su kuma suka ce to ba ruwa da me za su yi a za su yi sallah yawa sai kawai suka ga mutumin ya yi ya ce ai ana a dolan kasa sai eh ya yi na hannu eh na hannu me na hannu ya ya yi yayi taimama yawa haka suka rubuta eh to shi ne suka ce su wannan din ba samu tabbacin abinan ba eh don ya mana ya musu bayani su samu tabbacin na Eh, a nashi ne daidai in dai ba wai alwalan ƙasan haka ya rika ɗiban alwalan yana zuba ƙasan a bakin shi da sauransu ba. Nan da kace alwalan ƙasa ɗin zai ɗauki ma'ana biyu. Yawwa tunda ai akwai sahabin da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi. Da ya aike shi shi ya san ana yin taimama. fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sayidan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko idan kuka rasa ruwa to ku nemi guri mai kyau ku yi taimama taimaman ku shafa fuskan ku da hannayen ku ko famsahu bi wujuhikum wa aydikum to shi ya san wannan to amma shi a tawilin shi sai ya ce to ai wannan na alwala ne an aike shi sai ya rasa ruwa kuma janaba ya kama shi yace fatamarraktu kama tamarraga dabatu yace kawai ya tube birgima ya birgima kamar yadda jake yake birgima kawai ya tashi ya sallan sa ah to wancan na alwala da mun fuska da hannu ake wankewa yace ku shafa kasa to tunda taimama ne ba ya kai birgima ba shine sai wankan kasa to kaga nan ma kace alwalan kasa to in irin wannan alwalan kasan yayi kaga bai ba yawa kaga da yazo wajen manzo Allah ya ga yace ya rasulullahi yace nayi wani abu ko daidai ne ban gane ba yace akai ce wallahi taimama ne kama ni ni kuma na san mutum ya rasa ruwan alwala zai yi taimama ya shafa fuska da hannu to shine da naga kuma shi wanka ah, janaba in ya kawo mutum wanke jikin zayi yace kawai sai na tube na birgima annabi yayi dariya yace ai bai kai ga haka ba yace an kai irin wannan din ma ya ishe ka saboda haka taimama idan mutum ya nemi ruwa ya rasa ko kuma ya kasa amfani da ruwa ya samu dai dalilan da zai yi taimama to daidai ne ya yi taimama ya samu ƙasa sai ya taba ƙasan da hannayen shi guda biyu idan ya taba kasan haka in ya dago in ma da wani abu zai cutar da shi ya karkade in ya karkade sai ya shafa fuskan shi shafa daya sai ya sake tabawa sai ya shafa hannun shi zuwa gwiwan hannu ya shafa wannan ma shikenan ya gama taimama ba shafan kai ba shafan kunne ba shafan kaba ba shafan komai shafan taimama iya fuska ne da hannu kawai ka shafi fuska ka shafi hannu sai ka tashi shi taimama a yan sakan sake yin shi baya kaiwa minti ɗaya ba kwarai hakan daidai ne kuma duk inda mutum ya rasa ruwa ɗin ko ya kasa yin amfani da ruwa saboda jinya ko ya rasa mai ɗebo man ruwan ko yana ganin ruwan ba zai iya ɗebowa ba to duka dai zai yi irin wannan taimaman yayi sallah kuma in yayi sallah da wannan taimaman ko ya samu ruwa daga ƙarshe ba zai sake wannan sallar ba sallar shi ta yi shikenan to alhamdulillah Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka jagorance mu akan dukkan ayyukan mu na alkhairi Allah ka rufa mana asiri Allah ka maida mu mutanen kirki Allah ka cire dukkan zalunci da kafirci da shirka da dukkan rabon shaidan Allah ka cire shi a cikin halayen mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu cika da imani iyayen mu da malaman mu da yan uwanmu da abokan arzikin mu da suka riga mu gidan gaskiya duk Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu da rama wanda muke da rai Allah ka sa mu gama da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka sa mu cika da imani marisa lafiya mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya dukkan masu yi mana alkhairi da jikinsu da aljihunsu da bayanansu da dukkan wanda ya taimaka mana Allah ka saka masa da alkhairi masu roƙon addu'a da da mu da su da duk wanda muke alƙawarin za mu su addu'a bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan abin da muke bukata Allah kai ka ni ce mu ka ni ci bukatun ka fi mu sani da abin da muka tuna da wanda ba mu tuna ba da wanda mu ba mu san ma bukatun mu bane amma kai ka san muna bukata Allah dukkan mun roke ka Allah ka ba mu Allah ka yassare mana Allah ka sa mu yi muwafaka da wannan dare mai albarka daren Lailatul Qadri Allah ka sa mu yi ibada karfaffe karfaffe Allah ka gafarta mana Allah ka yanta mu ka sanya mu a cikin bayan ka kake yantawa a wannan wata Allah ka taimake mu Allah ka rufa mana asiri ka sa mu gama da duniya lafiya shugabannin mu Allah ka sanya adalci da taimako da tausayi a cikin zukatansu Allah ka sa mu tabi da su lafiya su mana adalci mu gama da su lafiya kowa da kowa Allah ka sa mu tabi da shi lafiya yan uwan mu da suke hannun yan fansa Allah ka fanso mana su Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharrin wanda yake nufin mu da sharri da wanda yake nufin kasashen musulmi da sharri duk Allah ka yi mana maganin su Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Fatiha da ayatul kursi da salatul fatihi Allahu la ilaha illa huwa la ilaha اللهم صل على سيدنا محمد يا ربنا يا خالق الأوالم هل بيننا وبين كل ظالم وجز لكل من إلينا أحسن وجازي عنا الجزاء الحسن اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين